أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi yau muna goma cif ga watan Ramadan wata na tara, hijiran manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, wanda ya dace da takwas ko ga watan bakwai miladiya ta aihuwa Isa alaihi salam ɗan Maryam shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Muna cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin suratul Baqara sannan kuma jiya mun tsaya ne akan aya ta 61 a yau za mu tashi ne a aya ta 62 shahi na goma insha Allah ta'ala za mu karanta wannan aya sai mu yi matashiya da ita innal ladina amanu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم الله سبحانه وتعالى wato bayan ya bamu labarin yadda bani Isra'ila suke tafiya tare da annabi Musa da irin halayensu kenan sun nemi Allah subhanahu wata'ala ya bar saukan musu da abinci suka ce sun yi son kaza da kaza da kaza da kayan da ake noma waɗanda ake cima kayan garka da Hausa Allah subhanahu wata'ala ce to tunda kun ce kuna son wannan fa inna lakum ma sa'altum an ba ku kuje abinda kun ka roƙa ai an riga an gama in dai noma na Allah subhanahu wata'ala ai shi yake ruwa kuma shi ke fitar da abubuwa don haka ku je ku yi noma ardullahi wasi'a ƙasa Allah tana da yalwa sannan sun dawo cikin hushi na Allah subhanahu wata'ala domin mi domin sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah kuma sun kasance suna kashe annabawa da dukkan mutanen kirki ina fata an fahimce ni sannan kuma ba tare da wani laihi ba ba tare da wata hujja ba miye laihin su shine ka zo ka ce abin da Allah ya ce duk lokacin da ka ce abi abin da Allah ya ce to kana kusa ga mutuwa domin mi domin mutane ba su son a gaya musu gaskiya ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wataala ya ce to zalika bima asaw wa kanu ya'tadun to abin mamaki anan ku dibi dukkan ayyukan da yahudawa suke yi na ta'addanci mutumin da anka ce yana kafirce ma ayoyin Allah mutumin da anka ce yana kashe annabawa amma duk ba wannan abin mamaki ba ganin suke yi babu wanda zai shiga aljanna in ba su ba kadibi mutumin da ya kashe annabi mutumin da yake karyata ayoyin Allah mutumin da yake yi ma Allah karan tsaye yace ba zai yi imani da Allah ba sai ya ga Allah amma yahudawa kuma duk da haka suna ganin cewa su ba wanda zai shiga aljanna in ba su ba shi yasa Allah subhanahu wataala wani wuri yake cewa wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara a wani wuri kuma sun kace babu wanda Allah ga so in ba su ba wa qalat alyahud wan nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'uhu sun kace su ne Allah yake so Allah bai sun kowa in ba su ba kun ga ashe wai ka ji ba makin ba yahude dukkan mai yin irin wanga aiki bai dace a ce yana tunanin yana zama lahiya ba amma wai har ganin shi kai babu wanda zai shiga aljanna in ba shi ba mutumin da ya kashe annabi kuma ya ga cewa babu wanda zai shiga aljanna in ba shi ba ka sa akwai magana yana tunanin ya dawo yana tunanin ya bar abubuwan da yake yi mutumin da ya kafirce ma Allah kuma ya ce ba wanda zai shiga aljanna in ba shi ba kana ganin yana tunanin ya dawo Allah ya tsare mu Allah subhanahu wataala ce to innal ladina amanu haqiqa waɗanda suka yi imani wannan kalima ta waɗanda suka yi imani malamai sun yi mata fassara guda hudu waɗansu suka ce nan Allah subhanahu wata'ala yana nufin munafikai su ne ake nufi da innal ladina amanu domin wani lokaci in an ce amanu a cikin alqur'ani ana nufin munafikai ina fata an fahimce ni a cikin suratul munafiqun Allah ce zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatbi'a ala qulubihim fahum la yafqahun ذلك بأنهم آمنوا أي آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم سكتتو إن الذين آمنوا نن أنا نهم منافقين وننسكما daga cikin malamai suka ce a'a su ahal kitabi Allah yake mishi domin na an ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir suka ce ahal kitabi ne Allah yake kira anan domin mi domin a cikin suratul nisa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi ya ku ahlul kitab waɗanda suka yi imani da littattafan da nisabtar a can gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzo na ƙarshen zamani waɗansu malamai suka ce a'a sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ake nuhi da innal ladina amanu amma waɗansu malamai suka ce a'a wannan aya ta shahi dukkan mutanen da suka gabata ma'ana kun san da Allah ya bude suratul baqara an fara bayani ne da muminnai sannan aka zo aka yi bayani akan kafirrai sannan aka zo aka yi bayanin halayen munafikai sannan aka zo aka yi bayanin ahalul kitabi waɗanda su ne waɗanda suka yi saura ba a kawo su ba domin su ne mutanen da suna da ilmi wato kahin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya kira kowa da kowa sannan kuma su yahudawa da suka yi ma Allah laifi Allah yana son ya nuna musu cewa kofar tuba ba like take ba to innal ladina amanu duk wanda ya imani da Allah wal ladina hadu da yahudawa yahudawa sun samu suna na Yahudawa ta hanyoyi guda uku waɗanda malamai suka yi saɓani waɗansu malamai suka ce ‘ya'yan annabi Yaqub guda goma sha biyu akwai wanda ake ce ma Yahuza to shi wannan Yahuza kin da Yahudanci Yahuza ake cewa amma su kuma larabawa da suka ɗauko wannan kalima sai suka cire zalun sai suka mai sheshi dalun sai suka ce Yahuda saboda mi saboda sun zo su Yahudawa sun zamna a garin Madina tare da larabawa to tunda sun cuɗanya da su a wani lokaci in ka ɗebo wata kalima daga cikin wani yare sai ka canza ta ko ba haka nan bane eh ga muna yanzu muna da faransai muna da anglais sai mu ɗauko kalima cikin larabci ko faransai ko anglais sai mu gyara ta sai mu maida ta tamu ko ba kan na ba yanzu an ka ɗauko an ka ce misali jangali sai a ɗauko shi sai a canza mishi suna in an ce guvernama sai mu ce gwamna kaga asalin shi daga gwamna ne amma sai an ka ce gwamna kaga bahaushe ya cire wannan nunun kin ya mai shi mimun to su kuma larabawa da suka ɗauko sunan yahuza daga yahudanci sai suka ce yahuda to sai aka danganta su zuwa ga yahudu zuwa ga babban ma'aihinsu dan annabi yaqub waɗansu malamai suka ce a'a kalima ta yahudu ta samo asali ne daga at-tahawud at-tahawud shine hawwada yuhawwidu tahwidan idan ya girgiza kanshi al'ada ce ta yahudawa idan suna karatun littafi wannan nasu at-taura sai kaga su suna jijjiga kai ko a cikin tele yanzu in kun ga an gwado Isra'ila za ku ga waɗanda masu ɗan hullan na ƴan karama in suna karanta littafi suna jijjiga kai to shine an samu su suna Yahud saboda duk lokacin da za su karanta at-Taura suna jijjiga kansu eh duk da alarammomi in karatu yayi dadi za ka ga wani suna jijjiga kai ne ko kuma in ana sallah in Qur'ani yayi dadi za ka ga wani in alaramma ya ja aya shi ma sai ya ja kanshi ina fata an fince ni zance na uku kuma shine waɗansu malamai suka ce a'a sunan yahudu ya samo asali da daga annabi musa alaihi salam lokacin da ya magana da sunan su gaba ɗai yake ce ma allah subhanahu wa ta'ala inna hudna ilaika mu mun shirya zuwa gare ka to daga nan sai an ka samu su ya ayyuhal ladina hadu ya ku waɗanda kun ce sun shirya wan nasara da nasaru nasaru sunan su ya kasu gida biyu waɗansu malamai sun ce asalin shi daga nasrana ne nasrana shine garin da an ka aihi annabi isa alaihi salam to kenan daga nan sai an kasa yau suna nasara waɗansu kuma malamai suka ce a'a akwai lokacin da suka faɗi cewa su za su taimaki annabi isa iz qala wato iz qala iz qala isa ibn maryama man ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallahi kama qala isa ibn maryama lil hawariyin man ansari ila allah قال الحواريون نحن أنصار الله وإنما أتكي سورة آل إمران فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله سنك تيموني ما ستيما كما الدين الله تنسي أنك سمسونا نصارى والصابئين دا صابئاوا malamai sun kawo maganganu sun yi guda goma sha biyar a nan wasu su ce masu bautar gumaka wasu su ce masu bautar rana amma dai zance mahi inganci su asabi'ina su ne mutanen da suke ba su da littafi wanda an kasabkar musu suna zamne ba su da lissahi suna bauta komi suke bauta ba ko rana ko menene domin asalin kalima ta saba da larabci shine ka hito daga cikin wani addini ka koma daga cikin wani addini shi yasa larabawa duk lokacin da an ka ji wani mutum ya musulunta ya shiga cikin addinin musulunci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce mai asabita asabita yanzu ka ka hito daga cikin addinin mahaifanka ka baro addinin gado ka shiga cikin addinin yara kamar yadda ake cewa yanzu ka baro addinin gida addinin da ka gada daga iyaye da kakanni ka dawo zuwa ga addinin yan yara yan yara na hadi basu to haka ake gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to nan gaba dai sai Allah ya kira dukkan waɗannan man amana billahi duk wanda ya imani da Allah imani na gaskiya kaga sawa'an in mun ce sahabbai na kenan sun ka doge akan wato imani da suke akan shi in mun ka ce munafikai in sun ka bar munafici sun kai imani imani na gaskiya in mun ka ce ahlul kitabi in sun kai imani da littattafan su kuma suka ci gaba da yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yi imani da Allah wal yawmil akhir da rana ta karshe ita ce ranar tashin alkiyama an sanya mata suna rana ta karshe don dangane ta babu wani yini yau sai a ce rana ta kaza kwana na kaza kwana na kaza shekara kaza to da an yi tashin kiyama daga nan shi ke nan babu wata rana bayan ta to shi yasa Allah ya sa mata suna yawmul akhir sannan ranar tashin alkiyama ba rana ake gani ba daga lokacin da an kai tashin kiyamar ranar ta bace la yarawna fiha shamsan wala zamharira to tunda ba a ganin rana balle har ai lissahi ba a ganin wata sai yayi sai Allah ya ce mata suna yawmul akhir yini ne wanda shi kone yini tsawo don daggare shi shikenan an kai karshe Allah ya samu cikin nasara a cikin wannan yini sai Allah subhanahu wataala ce wa amila salihan kuma ya aikata aiki na kwarai wannan shi yasa ake cewa imani cikin zuciya yake sannan baki yake hitowa ya faɗe shi sannan aiki yake tabbatar da shi domin munafikai ba su da imani a cikin zuciya an fahimci wannan da kyau sannan kuma dan ka ce kayi imani ka faɗi ga baki to sai mun kalli aikin ka ka ce kayi imani da Allah kayi imani da ranar karshe da an yi kiran sallah ba mu gane ka ba cikin sahu za mu fara shakku akan ka ko ba haka nan bane domin aikin ka ne yake fassara ka dole ne sai an yi aiki wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan kuma ta hanya aiki ne ake gane waɗanda sun ka gaskata Allah da gaskiya domin yanzu da za a yi shela ta zuwa wajen yaƙi wanda ya imani da gaskiya za ka ga ya fito da za a yi shela ta taimaka ma addini za ka ga wanda ya imani da Allah ya hiddo dukiya ta yi tsantsagoro ya ba su don don mi don addinin Allah ya ci gaba da za a yi shela ta taimaka ma addini wanda adda dala biyar ita kaɗai gare yana iya ba da dala uku ya bar dala biyu saboda mi saboda kauna Allah subhanahu wataala amma da an ce ya ayyuhal ladina amanu kowa sai ce yana da imani shi yasa akwai wani babban malami a dan kasar Algeria amma yanzu Saudiya yake da rayuwa ana kiran shi Sheikh Abubakar Jazairi yayi wani littafi sai ya samu suna Nida'atul Rahman Nida'atul Rahman ma'ana kira da Allah yayi zuwa ga masu imani to ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu to ya an ka zo wajen kiran masu imani dukkan mu za mu zabura mu ce mu masu imani ne amma ya an ka zo wajen aiki sai a ja da baya domin yanzu ya an ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuɗa da kun kai imani kowa shi na son shiga cikin galafazi amma ya an ka ce to sahun sallar subahin na harko kaga wani dandan ya an kari da an ce ya ayyuhal ladina amanu an ka ce ana son a tai wajen wa'azi wani da nan an kare shi dai wa'azi in dai ba dai saurara na cikin kartu memora ba bai in zuwa wajen wa'azi shi zamne da an ce ya ayyuhal ladina amanu a tai sallar juma'a wani da nan an bar shi wani da an ce ya ayyuhal ladina amanu a bar shan giya dan nan an bar shi wani da an ce ya ayyuhal ladina amanu a taimaka ma addini daga nan an bar shi kaga Allah yayi kira amma aiki da kiran nan ne aiki shi ke don haka a zage damce a yi aiki sahabbai sai da sun kai aiki musulunci nan ya zo gare mu ba hakan gaba ne musulunci ya zo sai da sun ka yahi duk duniya komai sun ka zo sun ka rike addini sai Allah ya taimaki addini sun baro makka garin su ce ko ba haka nan bane sun ka baro matan su da diyan su wani musulmi na mata sai ta kafir ta ce babu babu aure tsakanin musulma da kafiri ya sallamo ta taho ya taho ta wani wata kuma mijinta yaƙi musulunta ta taso tun daga makka ta hijira har zuwa madina sannan dukiyoyinsu an ka karɓi sun ka ce sun yarda ƴaƴansu wanda duk ɗana ya ce baba ni ina nan makka ba ni son ba ni son musulunci ce to ni ka muhammadu rasulullah ni ka so na tafi sun ka bar komai da komai gaba ɗai suka bar mata suka bar ƴaƴa suka bar gari suka bar kuɗi suka bar kasuwanci suka bar komi suka zo sun ka tsaya ma addini cak da ba a da izinin a yi kiran sallah da ba a da izinin a karanta qur'ani garin makka don kafirai in sun kajiya sai sun ɓaci qur'ani su ɓaci wanda ya sabkar da qur'ani su ɓaci mai karantar da qur'ani amma yanzu alhamdulillah wai gashi ana kiran sallah ɗiyan musulmi suna ji amma suna kwana lokacin farko wane ne kai ka isa ma ka zo kai kiran sallah Allah ya kyauta to waɗanda sun kai wannan babu ruwan Allah da jinsinsu babu ruwan Allah da kabilarsu babu ruwan Allah da kasarsu falahum ajruhum inda rabbihim suna da lada mai girma a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim sannan babu tsoro a kansu wala hum yahzanuna sannan kuma ba za su yi bakin ciki ba Allah ya sanya mu daga cikin su wa iz akhadna mithaqakum وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ku tuna lokacin da mun karinki alkawali da ku wa rafa'na fawqakum tura sannan muka ɗaukako dutsi muka sanya shi a kanku muka babbako shi wannan bayani nan Allah subhanahu wataala ya dunkule shi domin lokacin da annabi Musa ya zo da ka'idodi na addini da at-taura sai yahuda sun kace ba su aiki da ita to shi ko duk mutumin da ba zai yi imani ba sai ya ga ukuba ya ga hukunci to wannan mutumin imanin shi yana da tawaya Allah subhanahu wa ta'ala da ce ayi aiki sun kakeya ga annabi suna kallo sun ce ba su yi aiki sai Allah ya ce Allah ya cirke duci Allah ya sanya shi wannan ducin ya ruhe gari gaba ɗai a cikin suratul a'raf Allah ya ce wa idna taqana al-jabal fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun Allah ya ce a cirke ducin gaba ɗai sai kawai shi kenan sai an ka ga gari ga duci duka ya ruhe gari an ka ce to khudhu ma atainakum bi quwwa ku riki abinda an ka baku da karhi yanzu kai in buku in buku yarda ba a ce a sako wannan duce shalaka kowa da kowa yanzu kan duk wanda bai sallah sai ga ya tashi yayi arwalla kaga ba don Allah ba aikin banza duk abinda ba don Allah ake ba yankewa shi ke yi yanzu idan ɗanka zai yin sallah saboda Allah da an yi kiran sallah ko baba na nan ko babu baba zai yi sallah idan matarka tana bin Allah saboda Allah sawa hijabi ko kana nan ko babu kanan za ta sa ina fata an fahimce ni amma in dai zaman to ana tsoron bulala ko ana tsoron baba to ba za a yi addini don Allah ba da ya kai baba dai ta he ko ya ji kukan moto ko kukan mota sai shi dauki buta shahara arwalla shirke buta tsaye da ya gama ahin shi ya shiga cikin gida yalla kile na zo doka ko wani abu da ya hita shikenan sai shi aji buta sai zo harkuki ne kaga ba don Allah zai yi ba don haka yanzu bani Isra'ila ba wai suna son su yi imani da Allah da gaskiya bane a'a duti na Allah ce in ba a yi imani ba sako shi za a yi nan kan shi kenan sai an kaka ba an ka ce Allah mun yarda Allah mun yarda za mu yi Allah subhanahu wataala ce wato wa rafa'na fawqakum tur khudu ma atainakum bi quwwa wadhkuru ma fihi kuwa astuda abinda a cikin shi la'allakum tattaquna saboda ku samu jin tsoron Allah subhanahu wataala Allah ce summa tawallaytum min ba'di zalik sai kun ka juya bayan hakan da dama dutsen na suka gani suna jin tsoro ne yanzu kuma babu shi ina fata an fahimce ni dama kana nan na shi yasa ana jin tsoron ijiyarka abba za a yi wani abu ba amma da ka daga shi Allah subhanahu wataala ba wai ana tunanin shi nan ba a'a ana iya saba ma Allah tun da shi Allah ganin aka shirar tashi alkiyama ko kuma Allah ghafurur rahimun na amma mutane ana jin tsoron su shi yasa ake ganin idanun baba sun hi idanun wato ma'ana sun hi ganin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ce to thumma tawallaytum min ba'di dhalik falaula fadlullahi alaikum in ba da falala Allah subhanahu wa ta'ala akan ku ba wa rahmatuhu da rahmat da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku lakuntum min alkhasirin da kun kasance daga cikin hasararru domin da an halakar da ku ba tare da an karbi tuban ku ba wala qad alimtum alladhina atadaw minkum fis sabr wala qad alimtum alladhina atadaw minkum fis sabt faqulna فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموعظة للمتقين Allah subhanahu wa ta'ala ce wala qad alimtumul ladina atadaw minkum fi sabt hakika kun san waɗanda sun kai ta'addanci sun ka ƙetare iyaka minkum daga cikin ku fi sabti a ranar asabar waɗannan mutanen Allah ya kawo kissa su suma a cikin suratul a'raf Allah ya bayaninta waɗansu mutane na waɗanda Allah ya azama doka shine cewa su rinka kamun kifi dukkan kwanaki ba za su yi kamun kifi ba ranar asabar kenan ranar asabar ta kasance ta mita yahudawa ga hutu shi yasa kuka ganin har yanzu suna yin hutu a ranar asabar ita ko ranar lahadi ranar hutu ce gawa ga nasaru kiristoci shi yasa su ranar asabar yahudawa suke zuwa a wurin bautar su su kuma kiristoci a ranar lahadi to waɗannan mutanen Allah subhanahu wata'ala ya aza musu doka an ka ce to ranar lahadi ranar asabar ka aika mun kishi amma litinin talata laraba alhamis juma'a duka aje aika mun kishi kwana shidda to Allah subhanahu wataala sai ya jarrabe su ranakun nan guda shidda kihi ba a samu shi irin yadda ya kamata sai a zo a yi ta bidimniya da ke aka dan samu wanda aka an ka dan kakkama amma ranar wato asabar tana kamawa sai a ga kihi gashi nan ya hito sama gashi nan har da wasa shi ke yi shi na bugun juna to kaga ko dan kasuwa shi na ganin irin wagga gara basa bai son ya barta eh ana son a kama kihi a ji daɗi ya an kai to shi ko Allah subhanahu wataala kullun sai ya jarrabe ka da abin da kake so sai kana son abu sai Allah ya jarrabe ka da shi dani menene sai Allah ya jarraba ka dan da dukkan hisu in baka yi annabi shi zai lalacewa don mi don Allah ya jarrabe ka kun ga annabi Yaqubu da Allah ya tashi jarraba sai annabin Allah na amma ta hanyar Yusuf Allah ya jarrabe shi ana ina fatan kuna fahimta ta dole sai Allah ya fahimci abin da kaka so sai shahana ma in ka ci gaba da ibada sai Allah ya gane cewa imanin ka na gaskiya ne amma in ba na gaskiya bane sai ka jaye kamar wani HDN da an ka zo an ka examen a nan Niger ko da an ka diba sai ga sunan kirista ya so ya samu bakshi ko bai samu ba shi na da azumi sai ta bashi fiya wata guda sai sha wai yayi faɗa da Allah tunda Allah bai bashi baka ba ina fatan kuna fahimta ta to dole ne zaka bauta ma Allah ko da kana jin daɗi ko baka jin daɗi amma in sai Allah ya baka abin da ka so zaka ibada to ne ibada ba ta kai ta gaskiya ba to yanzu Allah subhanahu wataala shi ke sa wa kihin yazo sai ran asabar sai su zo sai su ga kihi har da tuma shi kashana abin ga gashi nan amma da an tayi ranar guda shidda babu waɗannan kihin to sai an ka fara dubara daga cikin ruwayoyin da malamai suka yi shi kenan sai suka ce to yanzu abin da ya kamata a yi a yi ƙoƙari a sanya tarko ranar ranar ranar juma'a sai a sanya tarko ma'ana a je nan a tare a je nan sai a tare a sanya raga shi kenan shi kenan dama ranar asabar dai ba su yi kamun kishi ba kihi da ya haɗo cikin tarko shi na haɗowa shi na haɗowa babu wata matsala kenan ranar lahadi dai zakwale za su je su kama banza kun san da adam shi daga shi ima Allah wayo shi yasa Allah subhanahu wataala ce was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr ka tambayi su labarin alqarya wadda a kusan kogi ko kungunce kusan teku id wato id ya'duna fi sabti lokacin da suke ma Allah ta'addanci ranar asabar tunda Allah ce karka aika mu kishi id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a lokacin da kihi yake zo musu a ranar asabar gashi nan saman teku wa yau la yasbituna la ta'tihim Allah ce ranar da ba su yin hutu domin shi ne asab la ta'tihim kihi bai zakkuwa sai dan kadan sai Allah ce kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun mun jarraba su da saboda sun kasance suna yin fasikanci ku bi Allah da mutane za su yarda su bi Allah waɗansu sabon Allah da aka yi ba mu da bukatar sai mun yi su za mu ji daɗi mu yalwata ba tare da sai mun bi ta hanyar haram ba amma saboda mun ce ba yadda za a yi mu rayu sai mun ci haram to shi yasa Allah subhanahu wataala ke jarraba mu da za ka dubi wani babu wani abu wanda yasa kake cin haram dukiyar ta kana da ita amma saboda kwadai na dan adam sai ka iske sai yayi kwana shina da dukiyar amma sai ka iske kuma neman kayan haram shi ke yi bayan kuma Allah ya bashi dukiya ta halal sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa id qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida to yanzu da an ka fara kamun kihi sai sun sun wato sai jama'a takka su gida uku masu kamun kifi da masu wa'azi wasu sun ce to yanzu ku kuna zuwa ku yi ma waɗancan wa'azi ku kyale su ai Allah subhanahu wata'ala ya san suna nan ga ta'addanci lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum dan mi za ku yi ma mutanen da Allah zai halakar da sunan zuwa wannan lokaci wa'azi aw mu'azzibuhum azaban shadida ko ko Allah shi musu azaba azaba mai radadi sai sun kace qalu su masu wa'azin suka ce ma'ziratan ila rabbikum mu mun kai uzuri ne yanke uzuri ne zuwa ga wajen Allah domin idan ba a yi wa'azi ba in bala'i ya sabko da mai wa'azi da wanda bai wa'azi duka sun yi tarayya ciki duk mutumin da ya ga ana sabon Allah yana da ikon da zai yi wa'azi bai yi ba to bala'in ya to sai hada kowa da kowa shi yasa su masu wa'azi almajirai da malamai suna yin wa'azi ne saboda su dauke nauyin da Allah ya aza musu in sun ka faɗi to ba suke shirya da mutane ba sun ka ce ma'aziratan ila rabbikum wala allahum yattaqun kuma ta yi su ji takawa su ji tsoron Allah domin lokacin da kake ta tsammanin mutane su wa'azu ta yi ba za su wa'azu ba amma kalimar ka tana iya amfani baya gare ka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu musulunci bai wuce cikin jaziratul arab ba amma yanzu ga musulunci ya kawo har ya mamaye duniya gaba daya kaga da sahabbai za su taso su ga irin yadda musulmi suke da sai su gode ma Allah abinda ba a taba sawa tsammani ba mutum miliyar ɗai har da mutum miliyan dubu ɗari biyar kamar yadda alƙalumin turawa suke faɗi ina fata an fahimce ni to kun ga sun ka ce ta su ji tsoron Allah Allah ce falamma nasu ma zukkiru bihi lokacin da sun kamance abinda ko suka bar abinda an kai musu wa'azi da shi sun kai kunnan uwar shegu kamar da bahaushe yake cewa Allah ce an jainal ladina yanhauna anis su sai mun ka tseratar da waɗanda ga cewa aji tsoron Allah waɗannan da aka ce ma wawaye ba san abin da a duniya ba ina fata an fahimce ni kasan in kana wa'azi kana cewa Allah zai azaba sai ce kai wawa na haba ba kauye na bai sanya da duniya ta ci gaba ba yanzu irin wanda duniya ta ci gaba za a cewa sai an yi kaza sai an yi kaza kun san mutanen dana Allah ce to an jaina allazina yanhauna an su wa akhadna allazina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsuqun Allah ce waɗannan da sun kai zalunci muka kama su da azaba mai tsanani saboda sun kasance suna fasikanci suna ta'addanci Allah ce to falamma atau ammanuhu anhu lokacin da sun kai wato girman kai daga abin da an ka hane su daga gare shi shine atau qulna lahum kunu qiradatan khasi'in Allah ce sai muka ce ku zan birrai wato kuna kaskantattu kaga mutumin da an ka maisuwa wata halitta an ka kaskantar da shi kana mutum a maida ka wata halitta ko ba haka nan bane eh a kasashen larabawa da mun ce ko a kasar yaman ne ko a kasar ina ne wata yarinya mahaifiyarta tana karatun alqur'ani to ita ko ba ta karatun alqur'ani ta waye mps ta waɗangana masu su saurari music masu sun su sa gin suna tahiya suna jin daɗi kullum wata na karatun qur'ani ita ko tana sauraron music ran nan wata ta dauko alqur'ani tana karatu ita ko tana sauraron music sai ta kama alqur'ani sai ta jiwa da shi kahin alqur'anin ya kai ƙasa Allah ya mayar da ita gahiya shina nan kar kuna ganin hotunan ta ana saisuwa gahi Allah ya maida ta mutane a duniya akwai hoton ta an tallata shi a duniya aka zo aka kai ta gatan mutum huska ga huska irin ta mutane amma ta koma dabba to Allah subhanahu wataala kuma yana da ikon yayi haka ga kowa duk mutumin da yace zai mai ta'addanci wallahi ka jira karshen shi da haka Allah subhanahu wataala ce wala qad alimtumul ladina atadaw minkum fis sab kun san waɗanda sun kai ta'addanci daga cikin ku a ranar asabar fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in muka ce musu ku kasance birai kuna kaskantattu Allah ce to faja'alnaha sai mun ka sanya wannan azaba da mun kai waɗannan mutane ko kuma faja'alnaha sai mun ka sanya wannan al'umma da mun ka halakar ina fata an fahimce ni nakalan lima baina yadaiha ta zamanto abin wa'azi abin lura ga waɗanda abin ya afku gaba gare su wa ma khalfaha da waɗanda za su zo su ji labarin abin da Allah subhanahu wata'ala ya aikata hakan da su wa mau'izatan lil muttaqin kuma ta zamanto wa'azi ga masu jin tsoron Allah su ji tsoron yima Allah subhanahu wata'ala ƙetare iyaka dan ka Allah subhanahu wata'ala ya aikata irin yadda ya aikata ga waɗannan mutanen wannan aya bayan kissar da taka basuwa tana gaskatar da wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana tana tabbatar da gaskiya annabi domin mi domin shi ba ahlul kitabi bane sannan kuma bai yi karatu ba kuma bai taba karatu ba kuma ba zai yi rubutu ba sannan kuma yana ba ahlul kitabi labarin abinda a cikin at-taura kenan in ko har shina ba su labarin abinda a cikin at-taura me yake nuna wannan yana nuna cewa lalle wahayi ne ake mishi ba ta sunniya ce yake karanta ma mutane ba sai Allah ce mi
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتت تتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون na'am Allah subhanahu wata'ala yace wa iz qala Musa liqaumihi kuma ka ambata ma mutanenka lokacin da annabi Musa yace ma mutanensa inna Allah ya'murukum an tasbahu baqara lalle Allah ya umurce ku ku yanke saniya ko sanuwa Allah yace a yanke saniya qalu atattakhiduna huzwa sai suka ce yanzu zaka rike mu abin izgili kawai ka zo ka ce mana Allah yace a yanke saniya shi kenan magana ka kenan to wannan kissar mabudinta yana can gaba shi yasa Allah subhanahu wataala bai kawo ayar da ta bude kissar ba ina fata an fahimce ni domin mi me yasa annabi Musa ce a yanke saniya ko hangare kawai ake zamne sai zo ce mutane su ce Allah ce a yanke saniya a'a akwai dalili to amma Allah subhanahu wa ta'ala bai kawo dalilin kissar ba, saboda mi, saboda ana son in ka kwara jin labari, to in baka ji abin da ya sa wannan labarin ya zo ba, to kullum kana zaune kana sauraron labari. Amma da zaran ka sa abin da ya sa labarin ya abku shi kenan. Domin laraba suna cewa idza urifa sabab babal al'ajab. Idan an ka san abin da ya sa abu ya faru, babu ne mamaki. Mutum ne an ka kashe, ba a san wanda ya kashe shi ba. shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala zai gaya muna wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha an kashe wani mutum ba a san wanda ya kashe shi ba ana sabani to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa iz qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara Allah ya ce a yanke saniya qalu sun kace atattakhiduna huzwa yanzu ka rike mu abin izgili menene yanke saniya qala sai annabi Musa ce a'udhu billahi an akuna minal jahilin ina neman tsari ga Allah daga in kasance wato daga cikin jahilai ko kuma masu yin izgili da mutane domin yin izgili ba abu bane wanda ya dace da mutane nagari na kirki eh mutanen da Allah ba mulki da kuɗi da ilimi da wata ni'ima ta duniya su ne sun kaga ya kamata su rinka yin izgili da kuma munafikai ina fata an fahimce ni amma mutum na kirki bai rinka yin izgili da mutane domin ya san komi ga hannun Allah shike in kana ma mutane izgili saboda ka su mulki wata rana sai Allah shi kasa da kai shi hauda wani kaka ai maka izgirin na kai ma ina fata an fahimce ni yace a'udhu billahi an akuna minal jahilin qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi sun kace to ka roƙon muna ubangijinka kaji bani isra'ila wai ba su iya cewa a roƙi Allah ba su cewa ud'u Allah sai sun kace ud'u lana rabbaka ka roƙon muna ubangijinka ubangijinka yubayyin lana ma hi ya bayyana muna wace irin saniyata mu ba mu gane ko ce irin saniya ba ka zo ka ce a yanke saniya shanu ba cikin juna suke ba ko nan Nijar ai akwai ana cewa gudale akwai rahaji akwai wane ne akwai wane ne eh qala innahu yaqulu innaha baqaratun yace Allah subhanahu wataala yana cewa saniya ce wadda za a yanka la faridun ba tsohuwa bace ta'inatun fi sin wadda ta tsufa tugub tugub wala bikrun sannan kuma ba budurwa bace ta taba aihuwa awanun baina zalika tana tsaka tsakiya ba tsohuwa ba wadda ta tsoho tugub tugub sannan kuma ba yarinya ba domin ko cikin dabbobi ana samun tsoho ana samun yaro ko ba haka nan bane to sai an kace musu awanun baina zalik saka tsakiya ku je ku nemi wadda adda wannan sifa sai ku yanka Imam Zamakhshari yake cewa duk abin da ya wuce da sai gonda guda to ya zama to maudi domin da Allah ya ce la faridun wala bikrun sai ce awanun baina zalika bai ce awanun baina hadihi ba ko bai ce hazani ba sai ce awanun baina zalik saboda duk abin da ya wuce da minti guda shi ya wuce don mi don ba za ka iya maido shi baya ba shi yasa Allah ya ishara da mai nisa sai Allah sai Annabi Musa ce to faf'alu ma tu'marun ko aikata abin da an ka umurce ku bai ce faf'alu ma amartukum ba ko aikata abin da na umurce ku sai ce abin da an ka umurce ku don ya nuna musu cewa wahayi ne na Allah ba umurni ne ba qalu da'u lana rabbak
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين qalu du'u lana rabbak har yanzu dai bani isra'ila sun kace ma annabi Musa ka roƙan muna ubangijinka yubayyin lana ma launuha ya bayyana muna launinta muna son mu san launi domin shanu suna da fata fatan nan tasu tana da launi launi kala kala akwai ja akwai baki akwai kaza akwai kaza don haka ka bayyana muna wani irin launi na Allah subhanahu wataala yake nushi tunda yanzu mun gane ba a son tsohuwa ba a son budurwa tsakatsakiya to wani irin launi gare ta kuma qala sai an ka annabi Musa ce musu innahu yaqulu innaha baqaratun sani yadda Allah subhanahu wataala yake cewa safra'u ita ce doruwa safra' ɗorowa ko kuma ce masara don mutane wasu ba su gane ɗorowa sai an ce masara eh john faqi'ul launuha wadda launin ta ya cika babu wato ba a garwaya shi da wani ba tasurrun nazirin Allah ce tana burge masu kallonta da an dube ta tana ba da shawa shi yasa akwai cikin launi da kala kala na abubuwa waɗanda ɗan adam suna burge shi eh shi yasa ake son wani lokaci itace mutum ya rinka fita ya rinka kallon nau'i na itace domin yana ƙara ma idanu gani sannan kuma yana sa ɗan adam ya bar nisa zuwa ga ɗabi'a yanzu a ƙasashen turai irin inda suna da dogagen kamar garuruwa masu tsawo zaka iske zaka ci kilometer 150 200 300 baka cimma iyakar gari ba kuma zaka iske babu wani abu sai gidaje masu masu masu vita to irin wannan yana taba hankalin dan adam shi yasa sai aka ba su dama aka yi wurare hakan ga na ganin inda abubuwan da Allah ya halitta domin kullum kana cikin karhi baka ganin komai sai karhi sai madubi to wannan yana taba hankali amma idan kana ganin tabi'a itace waɗanda Allah ya halitta to shi ma yana sa ran dan adam wato akwai wani nau'i wanda jikin dan adam yana amfanuwa da shi in babu shi ana samun matsala to kaga tasurrun nazirin wannan saniya tana burge mutum idan yana kallon ta qalu du'u lana rabbak qalu du'u lana rabbak ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قالوا ادع لنا ربك suka ce ka roƙan mana ubangi ka roƙan muna ubangijinka yubayyin lana mahi yayi muna bayanin sanin nan har yanzu bamu gane ba mu dai waɗanda abubuwan da kai ta faɗi har yanzu ka ce kaza ka ce kaza ka ƙara roƙon Allah ya ƙara bayani saniyar nan a fito da ita ga hili mu gane domin mun kasa ganewa da haka yawan tambaya na daga cikin abin da ke nuna cewa mutum bai da niyyar aiki an hana ma mutane yawan tambaya abin da karshen ta baka da bukatuwa zuwa gare shi sai ga mutum ya tarba na gafarta bala ina da tambaya shi yi tambaya abin da bai bai da bukatuwa zuwa gare shi to irin waɗannan abun ba a san su domin ta'annuti na gami ta'annuti na ga malami ko ga annabi ana mai yawan tambaya shikenan abubuwa a'a Allah ya hana wannan ya ayyuhalladhina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم ba a son kawai yawan tambaya babu wani dalili ba kawai abu bai faru ba baka san da shi ba kawai da kai dai tunda kaga mala anta ya karatu bari in yi tambaya bari in yi tambaya a ba haka ake so ba sannan ana son mutum an mai bayani ya gane ya bar dawowa kuma ya wata tambaya wannan ya nuna cewa ba son ganewa ne yake yi ba a'a yana son ya wahal da wanda yake yi ma tambaya ne to kaga qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi ka ƙara roƙan muna Allah a ƙara muna bayani ba mu gane ba innal baqara tashabaha alaina innal baqara lalle shanu tashabaha alaina sun yi kamanceceniya gare mu ba mu iya bambanta su nan da an ka ce al baqara sai ku yi hankali babu sa'un duk waɗancan sunaye da suka gabata baqarata baqarata amma anan sai an ka ce innal baqara domin waɗansu masu hadda alkur'ani sai man sai suka sun ce maka innal baqarata tashabaha alaina anan babu ta'un in kana hadda qur'ani sannan kuma wannan a wajen malaman sarf suna ɗaya daga cikin sunayen da in an kai musu harfuta sai su koma ismul jins idan aka kawo musu ta'un sai su koma ismul mufrad kaga in an ka ce albaqara ana nuhin saniya guda amma in an ka ce albaqara an ka cire ta'un ya koma shanu masu yawa ya koma ismul jins sannan in an ka ce ash-shajara ana nuhin itanya guda ko mu ce bishiya amma in anka ce ashajaru ana nuhin mi ana nuhin itace wan najmu washajaru yasjuda sannan in anka ce at-tamra ana nuhin dan dabino guda in anka ce at-tamru ana nuhin dabino gaba daya in anka ce as-samara ana nuhin dan wato ice guda amma in ka ce as-samaru ana nuhin ƴaƴan itace masu yawa don haka waɗannan sunaye ne waɗanda duk lokacin da an ka ƙara musu ta'un to sun koma mufrad in an ce an-nakhla ana nuhin itacen yadda biya guda amma in ka ce an-nakhlu ana nuhin itacen dabino masu yawa wannan sai shi koma in akwai ta'un ya zama mufrad in an kai hasufin ta'un ya zama to wato ismul jins to wannan yana daga cikin su innal baqara shanu da dama masu yawa tashabaha alaina sun yi kamanceceniya gare mu ba mu iya bambanta su sun kace mai amma wa inna insha Allah la muhtadu lalle mu in Allah ya so zamu shari'a kai dai yanzu ka dan kare mu da bayani kadan amma yanzu daga yanzu in Allah ya so in kai mu da bayani zamu yi kaga in ba da ma da sun kace insha Allah ba kasan da za a samu matsala qala sai annabi Musa ce innahu yaqulu innaha baqaratun lalle Allah yana cewa saniyar da za a yanka ita ce la zalulun ba wadda an ka hore bace tusirul ard take noman kasa ba wadda ta saba noman kasa bace domin zalul shine abinda an ka koya ma abu ya hore akan shi ina fata an fahimce shi abinda an ka hore akan abu kamar yadda Allah ya hore mu da kasa a cikin suratul mulk yace huwa allazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha kaga zalulan an hore muku ita ta yadda za ku tafiya bisa gare ta ba a yi ta mai tako ba yadda da ka aza sai ka ta zurma sannan ba a yi ta kamar karhe ba yadda kana tahiya kana taka kana jin nauyi sai Allah maka ita daidai wa daida zalulan kenan kana tafiya bisa gare ta in an ce zalul an hore maka abu eh wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min min kulli samarati fasluki subula rabbiki zulula kaga zululan an hore mata su to da anka ce la zalulun ba wadda anka koya ma noma bace ta iya tusirul arda tana noman kasa wannan sani ba noman kasa da ita wala tasqil harta sannan ba ta shayar da tsiro ma'ana ba saniya bace wadda ake amfani da ita wajen ban ruwa ta jawo ruwa cikin rijiya a ba tsiro ko a ba dabbobi a'a ba ta wannan aiki sai Allah ce musallama lahiyayya ce cikakken lahiya gare ta tana ci tana koshi ba ta aiki lashiyata fiha sannan babu tambo ko guda akan ta babu ballo ko guda akan ta sabanin nata tunda an ka ce safra'uta to in ka kalle ta ko ina baka ganin ballo na baki ko na hori ko na wani launi wanda ya saba ma launin ta to yanzu kan Allah ya hito da ita baro baro Allah ya hito da ita ga hili visa bi qalu al'ana ji'ta bil haqq sai sun kace to yanzu kan ka zo da gaskiya kun jin tsina annabi Musa zo da gaskiya duk wancan magana da shi kai ba gaskiya ta shi kawai ba eh annabi Allah ku dibi yadda annaba sun ka sha wahala eh annabi Allah ake ce manzo na faɗi gaskiya kinan da duk ƙarya ta shike kana matsayin annabi Allah ka annabawa sun yi kowa samun jarabawa don haka dan kai yanzu an ce yanzu na ka zo da gaskiya ko ko mata ka tace ma to yanzu ne ji gaskiya kakka damu domin an gaya ma annabawa wannan Allah ya kyauta Allah ce to fa zabahuha anan sai sun ka yanka saniyar wa ma kadu yaf'aluna sun yi kusan ba za su aikata ba malaman nahu sun kace shi fi'ili na kada in an ka kore shi to ya tabbata in an ka tabbatar da shi ya kore inda an ce wa kadu yaf'aluna sun yi kusan su aikata kaga ba su aikata ba amma da an ka kore shi an ka ce wa ma kadu yaf'aluna ba su yi kusan su aikata ba kenan sun aikata shi fi'ili ne wato mai sihiri in an ka tabbatar da shi ya koru in an ka kore shi kuma ya tabbata الله سبحانه وتعالى وإذ قتلتم نفسا
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون الله تتو وإذ قتلتم نفسا داما قام بقول إنك استنى قيامكم a lokacin da kun ka kashe wata rayuwa an ka kashe wani mutum a cikinku faddaratun fiha kuna tunkuɗe ɗeniya kuna jefa ma juna waɗanda su ce waɗannan ne sun ka kashe shi waɗannan kuma su ce waɗannan ne sun ka kashe shi kowa bai son a ce shi ya kashe shi sai Allah ce wallahu Allah subhanahu wa ta'ala mukhrijum ma kuntum taktumun zai fitar da abin da kun ka ɓoye akwai wata kissa da waɗansu malamai suke kawo tana daga cikin isra'iliyat shine cewa waɗansu yara ne guda biyu ubansu ya mutu sai ya bar musu gado to shi kuma guda yana son a ce shi kaɗai gari dukiya da daddare sai wasu wasu ya zo mishi kai yanzu duke ga da baba ya bari ka bari araba ta da kai da wani tashi kawai ka je ka kashe shi babu wanda adda labari in ka kashe shi sai ka ɗauke shi sai ka kai gawa sai ka aje bakin ƙofar gidan wani mutum wanda an maƙiyinku ta safiya ta waye sai a ce wani na kashe shi kaga da an yi rikici an ka kare dukiya gaba ɗaya kane za a ba ita wannan kissa isra'iliya ta ce ba ta tabbata ba ina fata an fahimce ni ma'ana babu ayat da ta tabbatar da wannan babu hadisin da ya tabbatar da wannan kuma babu hadisin da ya kore wannan magana babu ayat da ta kore wannan magana kenan sai mu warta tsaka tsakiya domin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ka'ida yace idan an kayo riwaya ga ahlul kitabi to tana da hali guda uku hali na farko shine abin da qur'ani ya gaskatar da shi to sai mu gaskata shi saboda mi saboda qur'ani ne ya gaskata shi mu qur'ani mun ka gaskata idan kuma alqur'ani ya ƙaryatar da shi sai mu ƙaryata saboda qur'ani ne ya ƙaryatar da shi idan kuma ba mu samu ayar da ta ƙaryata ba ba mu samu hadisin da ya ƙaryata ba kuma ba mu samu wanda ya gaskata ba ba mu samu ayar da ta gaskata ba sai mu tsaya gaskiya ba mu cewa ƙarya ba mu cewa gaskiya don mi don saboda ba dukkan littafan su ne sun ka canza ba wani wuri na sun ka canza wani wuri canza ba to kenan ko in ka ce ƙarya mai yiwa yana daga cikin ayoyin Allah waɗanda suke na gaskiya ne sai ƙaryatar da su da haka sai ai hattara mun fahimci wannan kenan wannan kissa tunda ba mu samu abin da ya gaskatar da ita ba kuma ba mu samu abin da ya ƙaryatar da ita ba sai mu bar ta a tsakiya mu ce wallahu a'lam وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون الله تتو فقلنا اضربوه ببعضها sai muka ce ku buge shi da sashen wannan saniya shi ma zaka ga cikin isra'iliyat an zo ana faɗi wasu ce kahona an kaɗi ba wasu ce a'a kafa baya wasu ce bundi wasu ce anta wasu ce menene dukkan shi Allah bai faɗi ba shi dai Allah ce fa qul nadribuhu bi ba'dihha mun ce ku buge shi da sashen ta duk inda dai an kaɗi ba an ka buge shi almuhimmu dai Allah ya tayar da shi amma cewa kaza ne babu ni dalili kazalika yuhyi Allahu al-mauta to kama haka ne Allah yake rayar da matattu kamar yadda ya raya matacce kuna gani wa yurikum ayatihi Allah yana bayyana muku ayoyinsa la'allakum ta'qiluna dan saboda ku hankalta anan akwai mas'ala guda biyu da ya kamata mu tattauna akan su mas'ala ta farko shine cewa idan aka samu gawa mutun ya mutu za a yi mishi sallah idan mace ce za a kawo zamiri na mace lokacin da za a yi mai addu'a a ce Allahumma gfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha idan namiji ne za a kawo zamiri na namiji a ce Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad to yanzu kai ne an samu gawa ba a san mace bace ko namiji ne sai an ka saka liman aka ce ka bada sallah to yanzu ya za ka yi kaga da an shiga tsaka tsakiya waɗansu malamai suka ce abin da ya kamata shine ka yi amfani da domiri na maza domin mi domin ana rinjayar da domiri na maza akan na mata a cikin larabci ko da cikin addini an gane ni kenan suka ce Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu waɗansu malamai suka ce a'a za ka yi amfani ne da domiri na mata domin duk lokacin da an ka ɗauki gawa an ka sa cikin wannan abin za a yi mata sallah an ka sa cikin likafani sunanta janaza janaza to ita ko janaza mu'annas ne kenan sai kai amfani da sunan nan wanda an ka sa mata a cikin shari'a sai ka ce Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha ina fata an fahimce ni sai waɗansu malamai suka ce a'a duk damirin da an kai amfani da shi yayi da wagga kisa sun kawo hujja suka ce mutumin da aka kashe namiji ne an gane ni amma Allah ya yi mai amfani da damiri guda biyu a cikin wannan sura na farko sai Allah ce wa iz qataltum nafsan sai Allah ce faddara'atum fiha kaga damiri yana kuma ga wannan mutumin an kalli cewa a matsayin shi na rayuwa wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun sai Allah ce fa qul nadribuhu Allah bai ce fa qul nadribuha ba ina fata an fahimce ni kaga an kama domiri na maza kuma an kama domiri na mata shi yasa idan aka samu gawa baka san ko mace bace ko namiji ne kawai sai ka sa domiri ka gada ba in an sha ko ka ce ga aya Allah ya ce fa qul nadribuhu kuma ya ce wato wa iz qataltum nafsan faddaratum fiha Allah subhanahu wa ta'ala ce to kadhalika yuhillahu al-mauta Allah yana rayar da matacci kamar haka ne Allah zai rayar da matattu domin waɗanda suke musun tashin alkiyama Allah yana kawo musu hujjoji da abubuwan da ya tayar a nan duniya aka gani wannan mutumin gashi Allah ya tayar da shi ko ba haka nan bane sannan kuma Uzair ko kuma da suke ce ma Uzair domin sunan shi bai tabbata ba shi ba ya zo ya iske gari yace anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha gari ne ya iske fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata amin فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجل ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير kaga Allah ya tayar da shi mutum ne wanda ya zo iska wani gari iska shi tana gaba za mu zo a bayanin sa ya iska gari ya mutanen garin sun mutu gari ya haɗe ce kai yanzu kuma ya za a yi wannan gari shi sake zama gari dan nan sai Allah ya kashe shi sai da ya shekara ɗari yana bisa jakin shi da shi da jaki ne duk sun mutu sai Allah ya aiko mala'iki ya da shi aka ce mai shekara kwanan ka nan wurin ga sai ce to lokacin da ya kwanta kamar zuwa Allah ya dauki da ne kamar zuwa lokacin safiya ne yanzu kuma ko da ya tashi sai gala asar sai ce to yalla na kwana guda wurin ga koko na dai na dai daga safi na zuwa yini sai mala'iki ya ce mai ballabis ta mai ata amin shekara ka ɗari wanga wuri amma fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna dibi abincinka bai canza ba da abin shanka wanzur ila himarika kalli jakinka ko da kalli jaki jaki ya mutu kasusuwa sun rududuke sai Allah ce to walin ja'alaka ayatan linnas wanzur ila al'izami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma an ka ce ka kalli waɗannan kasusuwa da wato wannan naman jaki yadda zamu hada su kai tsaye sai ga kasusuwa sun hadu kakakakakakak sun hadu nama ya zo kaf sai jaki ya kuka falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir ko da ya bayyana gare shi ce lalle Allah shi na iko akan komai kaga ga hiri Allah ya tayar da shi daga cikin waɗanda Allah ya tayar suwa akwai lokacin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya nemi Allah ya gwada mai yadda yake da matacci ko ba ka nan bane eh sai Allah subhanahu wataala ce mai fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim annabi ibrahim wata rana ya ce rabbi arini kaifa tuhil mauta allah ka gwada min wanda ka rayar da matacci allah ce awalam tu'min ibrahim baka yi imani bane yace bala allah ni ai nayi imani sosai amma walakin li yatma inna qalbi ina so hankali na kwanta allah ce to fa khudh arba'atan min at-tayri ka dauki tsuntsaye guda hudu fasurhunna ilayka ka kawo su kusa gare ka ka dibe su da kyau to bayan haka sai ka kashe su in ka kashe su kai yanka su ka cuɗanyar da naman su sun maj'al ala kulli jabalin minhunna juz'an sai ka ɗauko naman wannan ka cuɗanya da wannan ka aza akan wannan dutse ka aza akan wannan dutse ka aza akan wannan dutse ka rarraba su Allah ce sun mad'uhunna ya'tinaka sa'aya ka kire su za su zo da gaugawa ko da ya aikata ka nan ga sunan ku sai suka so mishi domin ya tabbata Allah bai ce ya aikata ba amma tunda umarni ne an ka bashi annabi ne sai ya aikata daga cikin waɗanda Allah ya tayar bani Isra'ila waɗanda kisa su ta gabata summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wannan duka misallai ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya basuwa na nuna cewa Allah zai tayar da mata turar tashi alkiyama shi yasa Allah ya tambaya ce afa ayina bil khalqil awwal shin mun gajiyana mun kasa na ga halitta ta farko ku da babu ku an kai ku hakka ku hakka ku tunanin cewa ba za a tashi kiyama ba kai da babu ka eh shin yi yashi wuya koko wato gyarawa eh da ayi abu sabo wanda babu da a gyara wani na hiwaya eh ai gyara bai da wuya ko tunda yanzu misali yau in motar ka tallala ce nan yamai sai ka kai a gyara maka ita duk inda kake so ko ba haka nan bane amma ce a kira ma mota guda na cikin yamai ba ai sai faransu da kasashen turawa ka gani a ce yin abu babu shi shi yayi wahala bisa ga gyara nai to ku da babu ku Allah subhanahu wataala ya halicce ku eh وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه أه؟ kai da babu ka an yi ka ya za a yi in ba da kafirci irin na dan adam ba da butulci ya ce mai da shi za ta wahala eh kaga Allah subhanahu wata'ala yana da ikon zasuwa kuma wannan misalai ne an ka buga mu da dan mu yi imani wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun Allah ya nuna muku ayoyin shi don saboda ku hankalta ina ganin ga dukkan alamu lokaci ya dan fara matsowa abinda mun ka faɗa ya zamanto dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah shi gafarta muna malam sai kai muna addu'a Wannan tambaya ta shahi zancen ɗaukar sauti na wa'azi ko bidiyo bayan wanda ya ɗauke shi ya tsara shi ya buga shi ya kuma wallafa shi. A nan sai mai tambayar ya yi tambayar cewa ko ya halitta wani can daban ya yi amfani da aikin domin ya sake buga shi sau da dama ko ya sayar da shi ko ya wani amfani daban ba tare da izinin wancan na farko da ya tsara shi ba. Mai tambaya ya ce ina hukuncin kuɗin da ya samu ta wannan sana'a ko kuma amfanin da ya yi da shi tunda kayan ba nasa bane a asali. Shi kansa kuma menene hukuncin da da ya rataya a wuyansa. Malam ya ce, malamai sun yi magana akan waɗannan matsaloli baki ɗaya kuma sun warware wannan matsala. Malam ya ci gaba da cewa, wannan sha'ani akwai wani abu da ake kira haƙƙin mai aiki a cikinsa ko kuma zuhar goshinsa kamar yadda malam Bahaushe ke cewa. Wannan kuwa in ji malam ko da wata takarda ce ko wani littafi ka rubuta ko kuma wani abu ka tsara ko wasu hotuna ka ɗauka ka haɗa da sauki kai wani shiri na musamman wanda jama'a za su amfani da shi kai ma ka amfana a cikinsa to idan wani ya ɗauke shi a nan wurin ya ci haƙƙinka kai da ka yi tsarin tun farko misali idan aka ɗauki cewa ka rubuta wani littafi ne bayan ka ƙara rubuta shi sai ka buga amma a ƙarshe sai ka ce to wannan littafi duk wanda ya ɗauke shi ya yi amfani da shi ko ya sayar da shi sai dai ka riga ka ba shi izini ana iya yi amfani da aka ga dama da shi a nan sai malam ya ce ba wata matsala duk wanda yake da dama zai iya ɗauki irin wannan littafi ya wallafa shi ko kuma ya bubbuga shi da yawa ko ya wani amfani da shi amma idan ba a samu wannan izinin ba to duk kuma wanda ya kuskura ya ɗauki littafin ya buga shi ya wallafa shi ko kuma ya wani amfani da shi ko ya sana'a ya sayar domin samun wani amfani a nan wurin wato haƙi ya hau a kansa haƙi shine ganin cewa ya yi amfani da kayayyakin da ba nasa ba kuma a nan musulunci ya hana cin haƙƙin wani bayan haka kuma malam ya ce a cikin irin wannan sha'ani ana iya yin yarjejeniya tsakanin wanda ya rubuta abin tun farko ko kuma ya tsara wannan aiki da kuma wanda yake son ya buga shi ya yi wani amfani da shi daban yarjejeniyar tana iya ta ƙunshi maganganun cewa shi wanda ya buga abin tun farko marubuci littafin ko kuma mai tsara tsarin wannan shiri yana da wani haƙƙi ko wani kaso da za a bashi a nan wurin shari'a ta yarda in ji malam kai kuma bayan wannan yarjejeniya da aka yi duk wanda ya ce zai ɗauki wannan littafi ko kuma wannan tsari ya yi amfani da shi to cilas ya zo gunka ya nemi izininka idan ka amince masa sai ya zo ya buga in baka amince ba kuma baya da hanyar da zai buga shi idan ya yi haka to sunansa ɓarawo saboda shari'a ba ta yarda da kai amfani da kayan wani a cikin wani sha'ani ba ko kuma ka sayar da su wannan hukunci ya shafi kowane irin shiri kama daga buga kaset na sauti ko na wa'azi ko na kira'a ko CD ko kuma bidiyo ko rubuta littattafai da dai sauran duk ayyukan da za a iya yi a musulunce ko kuma ba a musulunce ba kamar irin yadda kuka sani yadda studio labuwa da islam yake gudanar da ayyukansa kamar yadda kuka sani ne cewa shi shugaban wannan kamfani yake zuwa a duk inda ake wa'azi ya ɗau sauti da hotuna ya zo ya hahaɗa ya tsara inda adda kurakurai ma ya fidda ya gyara ya kira malumai su yi gyara duk wannan wahala da zufar da yayi to sai ka samu wani a ƙarshe zai iya ɗauki wannan shiri ya buga shi ya yi amfani da shi ba tare da izinin mai shi ba irin haka ne shari'a ta hana saboda haka shi mai wannan kamfani tun daga farko dama ya nemi izinin mu malamai masu wa'azi da kuma kungiyoyi muka ba shi yardar cewa yana iya ɗauki waɗannan sauti da hotuna na wa'azoji daban-daban da kira'a da sauransu ya kuma zo ya yi amfani da su a ƙarshe ma ya shaida mana cewa zai sayar da su domin ya samu amfani amma kuma muka amince masa kenan kaga shi yana tafiyar da aikinsa ne a cikin izini kuma yana gudanar da shi akan shari'a wato irin wannan aiki idan mai shi ya riga ya tsara shi ya buga ya haramta ga kowane ɗan adam da ya ɗauke shi ya ce zai yi amfani da shi ba tare da ya nemi izinin mai shi ba wanda ya tsara shi tun farko ko da na biɗa kuɗi ne ko kuma amfanin kai da kai nan take takan yi waɗansu jama'a su ce to ai harkar musulunci ce wa'azi ana son ya yaɗu a ko'ina kuma kira'ar qur'ani ai ba laifi a ce ka ɗuka ka wallafa ka sayar ko ka baiwa waɗansu mutane a nan wurin abin da ya kamata a riƙe in ji malam shine cewa da farko dai ai musulunci shine ya haramta sata kuma ya haramta cin zalum shine cin haƙƙin wani kenan idan mutum yayi wani aiki zufar sa ce zufar goshin sa ne wahalar sa ce ya bi dare ya taka tudu ya shiga rami ya bi zafi ya samu waɗannan kayayyakin ya zo ya tsara ya buga ya wallafa kai kuma a ƙarshe kana canza mai a una sai ka ɗauka ka ce kai amfani da su tunan kaga baka kyauta ba saboda haka wannan matsala malamai sun riga sun yanke hukunci a kanta shari'ar musulunci bata yarda ba ko kaɗan ka ci haƙƙin wani zuhar wani bayan ya riga ya yi tsarin sa malam ya ci gaba da cewa abin da ya kamata musulmi su yi la'akari da shi a nan ita dai sata a musulunci sunanta sata ko mi ka ɗauka kuma ko nawa saboda haka ba za ka laɓe ba a bayan musulunci ka ce ai kasat ɗin ko cd ko kasu memuwar ɗin da aka buga ai wa'azi ne ke ciki ko karatun qur'ani saboda haka ba laifi idan kai haka ka yi kuskure abinda ake so a lokacin da duk kake buƙatar kai amfani da kayan to ka tattaka ka iske wanda ya yi shi na asali ka tambaye shi izini idan ya yarda ma ya amince maka to ba laifi sai ka zo ka bubbuga ka wallafa yanda ka ke bukata saboda a ƙarƙashin izini kake tafiyar da ayyukanka wato kamar yadda kuka sani wannan matsala ita ce ma turawa ke kira duradotar wanda musamman ma a nan Nijar aka kawo ta hukuma mai suna BNDA domin kula da ita tana kula da kwato haƙƙin waɗanda aka tauye haƙƙin su ko kuma aka zalunce su ta wannan fanni a wurin wannan hukuma ta BNDA wato ɗaukar kasa ko kuma wani abu da wani ya riga ya tsara tun farko ka ce kai amfani da shi ba tare da izininsa ba to baya da wani matsayi illa sata kuma ita wannan hukuma tana iya kokarinta domin kwato haƙƙin duk wanda aka tauye ma haƙƙi a wannan fanni kenan kaga kafin ita wannan hukuma idan ka lura musulunci shine farko wanda ya haramta sata ya kuma haramta cin zalunci ko kuma cin haƙƙin wani a nan wurin ya kamata mu musulmi mu yi la'akari da abu ɗaya cewa da addinin mu ya riga ya muna tsari ya muna tanadi kuma akwai mu da hukumomi waɗanda suke bin irin waɗannan tsare-tsare kenan dole cilas idan muna so ko kuma mu fita daga cikin ƙangin shaidan sai mun yi ƙoƙari mun bi tsarin addini kuma mun bi dokoki daban-daban waɗanda hukumar ƙasar mu ta tsara a ƙarshe sai malamin ya ce wannan shine kaɗan daga cikin irin bayanin da muke iya mu yi muku a kame da wannan matsala ta ɗaukar kayan wani a ce ai amfani da su ba tare da an nemi izinin sa ba Allah ya sa mu ganar da juna mu kamu mu gane kuma mu yi amfani ta hanyar izini da kuma neman yardar juna ga baki ɗaya ɗan uwa musulmi kun dai ji irin haɗarin da sata take da shi a musulunci saboda haka duk ilahirin waɗannan ayyuka da kuka sani na farko da na yanzu ga baki ɗayansu mallakar Studio La Voix de l'Islam ne kenan duk inda kuka je aka buga muku waɗannan wa'azoji akan kaset ko sai dai ko kart memoir idan ba a nan ne Studio La Voix de l'Islam ba to shi kenan kun taimaka an yi sata kenan shi ku a musulunci ba a taimakawa azzalumi ya aikata zalunci kenan ku yi hattara kar ku faɗa tarkon shaidan ku nemi kaset ɗinku na wa'azi ko sai dai ko kart memoir a Studio La Voix de l'Islam ta wannan hanya kukan taimakawa shi wannan studio ya ƙarfafa ayyukansa kana kuma ya ƙara samun ƙarfin kyautata tsare-tsarensa daban-daban domin ƙayatar da ku. Wassalamu alaikum.